بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد نبي رؤوف رحيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقدار العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بجازيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا godiya ga Allah mulkin sarki mai kowa mai komi a bisa ikonsa da nufinsa da Allah ya ƙara kawo mu wannan rana ta lahadi sha hudu ga watan ramadan hijira annabi mu daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da da ashirin da ashirin da biyar da ashirin da hudu ga watan uku haihuwa na bisa dubu biyu da ashirin da hudu wanda muke taruwa a wannan gari na anguwan mai rogo domin ci gaba da bin tafsirin magabata a wani tsarki a wannan babban masallaci na juma'a wanda muke taruwa e muna gabatar da wannan karatu muna fata Allah ya yi mana ludufi kuma Allah ya yi mana guduma cikin al'amari baki daya idan dai ba manta ba dai mun kwana ne a cikin wannan littafi a cikin wannan sura suratul an'am kuma muna ayan mun zamu tashi ayan da muka take gaban wanda mu kwana da izinin Allah muna fata Allah ya mana gudumawa yanzu insha Allah malam zai karanta mana Allah shiga kuma malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل غير الله أتجد وليا فاطر السماوات والأرض وهو يبن ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم Allah mai gina dauka yana cewa ina gaya ina ina cewa ina gaya mu Annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu ya rasulullahi a gairar layi attakizu waliyan yanzu wani Allah shi za ku rika masoyi abin bauta bayan shi Allah fadil samawati wal ardi shi ya kirkiri sammai daga sai ga baki daya sai kuma ku bar shi ku bauta ma wani wanda ba shi ne yi ba kai wannan abun yayi muni eh Allah ya tsare mu ga baki daya wa huwa yud'imu kuma Allah shi ke azurtawa wala yud'amu shi Allah ba azurta shi to wanda ke da wannan iko aiko shi ya kamata a bauta ma ba wani ba to Allah ya kara mana imani ga baki daya eh kaji kace musu la annabi ya gaya musu a'a shi ba zabo su da bauta ma wani Allah ba wanda ba wanda a wanda ba zai bauta ma wanda bai girgin sama da kasa ba eh shine gunki sannan ba zai bauta ma wanda ba shi yake azurta shi ba sannan ba zai bauta ma ba eh wanda shi bai bukata azurta bai bukata azge sai dai azurta ka shine Allah shine Allah ya ce mai kace la ul ka ga musu inni umirtu eh kace kai ne aka fara umurta eh inni umirtu ana akuna awwal man aslama ya Allah ya annabi sai ce musu ai ni ne Allah ya fara umurni na da umbau da umbauta masa sannan ya umurce ni in ga muku kaji abin da yace sallallahu alaihi wasallam eh man aslama lillahi min hadhihi al-umma ni ne farko wanda Allah ya muta musulunta kafin ku da ka ni ne fara ne kauya shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi a musulmi ne ai ko ya rayu akan haka saboda haka shine farko wanda Allah ya fara mi kauya ga Allah gabaki daya eh wakila li ai ce Allah ya gaya mini la takunanna minal mushrikeen kada ka kashe kada kuskura eh ka zama ga cikin masu hada masu shirka aka aka yi manzo Allah da sallam eh Allah ya sa mu dace
قل إني أخاف إن أتيت ربي عذاب يوم عظيم sannan ka ƙara gaya musu ya rasulullahi ka ce musu inni ahafu ni ina tsoro Allah na in asaitu rabbi idan na saba ma ubangiji na na bauta ma waninsa ba shi ba to ina tsoron azaba eh a yawmin azim a rana mai girma eh kaga ana gaya musu kenan annabi kenan yana faɗa wannan kalma ina wani halitta kuma eh ina sauran halittu wanda Allah ya bashi komai da kowa to kaji na'am من يترك عنه يومئذ فقد رحمته na'am وذلك الفوز المبين sai Allah yake cewa man yusrifu alai alai anhu yawma yawma idin wadda Allah madaukin sarki mutumin da yake zaton za a yi mishi azaba eh man yusrif sai Allah ya canza eh ai azaban da a- a- azaba sai Allah ya canza mishi to Allah ce duk wanda ya samu wannan daraja ranar gobe kiyama yana zaton Allah zai mishi akoba sai Allah ya mishi rahama to hakika Allah ce bakar rahimu Allah ko ya ji kan wannan bawan Allah to Allah ka ji kan mu Hmm, Allah ka ji kanmu ai aradallahu bi hai Allah yana nufin shi da alheri ne wa zalika fawzul mubin lallai shiga aljanna samun rahama kai babban rahama babban rabo ne mai girma Allah ka sa mu cikin babban rabo din nan na'am وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو na'am وإن يمسكك بخير فهو على كل شيء قدير to sai Allah yake ga mana yake ga mana annabi wa in yamsaka Allahu bi durri idan Allah ya jarrabe ka da wata cuta bala'i wani bala'i ya same ka dan uwa eh kamar di kamar kamar larura ciwo wa faqar ko ko wani talauci Allah ya Allah ya jarrabe ka da shi to ka sani kai ka sani gaskiya fala kashifa ba mai dauke maka wannan bala'i ko ciwon ko larura ko akwai shi ba shi a cikin halittu duk yadda masoyi ya kai masoyi ba isa ya yaye maka ba kaga bashi in ko akwai shi a fada kaga bashi eh shine yace bala kashi bala illa huwa sai dai Allah nan da ya rice ka to kaga ko ya kamata ka bauta mishi sannan wa iyyam saka bi haire idan Allah ya baka lafiya ya baka wadata wa huwa ala kulli shay'in qadir to wannan fa ikon Allah ne wannan shi Allah mai ikon akan duka komai ya ga dama izirbe ka da larura ya ga dama shikenan ya lulube ka da lafiya ya baka arziki baka wadatuwa duk wannan Allah yana da iko yi maka haka in ba shi ba a cikin halittu ba wanda zai iya wannan to kaga shi babu babu babu abota da gaskiya sai Allah kadai kenan shine kadai ya kamata dan uwa mu bauta masa Hmm, Allah ya ba mu ikon kula da shi wajen ibadadun nan eh wani mamsaka bihi wala yakdur ala rajzi anka saboda kan Allah ya maka arziki ko miƙiyya ko rashin ko mi ko rashin so ba a isa da baka da arzikin ba tunda ai mai shine ya baka kaga wanda ba da shi ai sai kwace ba zai yi ba to ka gani eh wala yakdur ala rajzi anka ba wani sai kare arzikin eh, a gurin ka gabaki daya wa huwa qahirun shi a- وهو الطاهر فوق عبادي نعم.
وهو الحكيم الكبير to shine ke cewa huwa shi ubangiji qahirun eh ai shine musta'ali shine madaukaki gabaki daya duk duk duk halittun duniya suna karkashin ikon sa ne shine qahiru eh kowa maqahurun ne inda Allah kowa yana karkashin ikon Allah ne eh ba wanda yake da iko in ba rabbil izzati ba iya ga dama ka kwana lafiya ka tashi lafiya iya ga dama ka kwana ba lafiya kuma ka tashi da lafiya iya ga dama kuma ka kwana lafiya ka tashi ba lafiya duk wannan iko ne na rabbi iya ga dama duk yanda ya ga dama ya so ya ganka haka Allah zai ya haka abin zai gudana ashe dan adam da yana ba kan shi ai kaga da ba zai tsaya inda yake ba eh duk abin na Allah ne to huwa qahirun shi Allah madaukakin sarki shine ma- madaukaki gabaki daya fauka ibadihi yana saman bayi ma'ana yana bilbishin bayi gabaki daya eh wa huwa hakimun shi Allah mai hikima ne a cikin halittarsa gabaki daya yan uwa eh habirum kuma zai ba da labarin bi mawadinihim abin da yake boye a gurin su kazzawahir kamar yadda yake bayyana haka zai Allah zai ba da labari ka ko mu yanzu in ba an baka labarin abin da yake bayyana ba kai kai zaka sani ne sai an baka labari abin da ke abin da yake boye a bayyanar maka eh sai an baka labari ga baki da amma ba haka ba ka sani ba Allah ya sa mu dace hmm na'am ولأي شيء أكبر شهادة نعم.
ولله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة نكريه قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون kawai shine Allah yake gaya mana wannan aya ta sauka ne lamma qalu nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da jama'an manzon suka gaya mashi suka ce itina bi ma yashhadu laka bin nubuwati sai ce ka kawo mana wanda zai shaidan ka kai annabin Allah ne wai kaji ma musu ma yadda maga baki daya wai su kawo wanda zai yazo da wanda zai zai mai shaida shi annabin Allah ne eh fa inna ahlul kitabi ankaruka yanzu suka ce to ai ahlul kitabi wanda aka ba su littafin nan kake cewa shaida ne a gare ka to sun karyata ka to yanzu wa zai shaida ka kawo wanda zai shaidan ka ka ji amin ka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah fa yana kiran su zuwa ga rahama ne eh kada su mutu shiga azaban Allah amma kaga ba shi suke duba ba kawai Allah ya tsare mu to shine sai Allah ya ce ka gaya musu wannan magana ka san da an tabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah zai bada amsa eh shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai abinda Allah yi Allah ya sa mu dace sai ya ce ce kul Allah ce muna ji abinda suka ce maka ya rasulullahi amma kul ka gaya musu ayyace a kabar shahadati wanda abu ne shi yafi yafi girman shaida wanda in ya bayar kun san gaskiya ne wane ne taji abinda Allah ya ce ka tambaye su haka tamyizul muhallu kenan al mubtada to in masu ce masu faɗa ba ka ce masu ƙulillah Allah ne zai maka shaida eh Allah zai shaida shi annabin Allah ne to kaga yi magana kari akwai wanda kai Allah girma ina wani shaida ba Allah ba wai akwai shaida zai da zai kai Allah ba shi ya ce kace ƙulillah ku ce Allah ne eh in lam yaqulu in ba in lam yaquluhu in ba su faɗa wanda yafi girman shaida ba wanda fi kowa shaida shi ne mafi girma daga shi an kare in ba su faɗa ba ka ce musu to to ka gaya musu eh ka nema kulula jawaban gairuhu in sun ce ba wani amsa a gurin su ka ce musu huwa shine Allah eh ka ce qulillahu shahidun Allah ne zai shaida baini wa bainakum tsakana da ku eh shi zai shi zai shaida cewa ni annabin Allah ne eh in ko ba ku yadda ba ubangiji ya ce ku shi zai shaida kaga magana ya kare Allah ya muna muwafaka kaji abinda ya kaji abinda ya ga musu dinnan eh ala sidiki akan gaskiya na eh wa uhiya ilayya hadal qur'an yace ai ai mani wahayin wannan qur'ani ne li inzarikum saboda muku gargadi in tsoratar da ku ya ku mutanen makka eh daga azaba an muku imani ba shi yasa aka bani wannan alqur'ani ta ji abinda annabi sai ke ce musu linzarukum bi muku gargadi da shi wa man balaga da duk wanda gargadin nan ya isa mashi na alqur'ani min al-insi waje daga cikin aljaru da mutane din nan eh ya sani cewa lallai Allah ya wuce da isar isar mashi haka eh sai ce a innakum la tashhaduna anna ma Allah akhar yanzu duk wanda shirin da Allah ya bayar akan annabi sai kuma ko sai kuna neman wata shaida daban aina da tajawunna ma Allah akhar sai kuna shaidawa abun bauta da abun bautawa wani Allah ba Allah ba shi kuke shi ne abun bautawa kuke shaida kuke shaida akai ba Allah da yake ku ba duk wannan hujja ta ji abin da nabi ce musu hmm ya nabi ce karke yake jin su kulka ce musu eh la ashhadu eh la ashhadu ni ba zan shaida wanda kuka kike yi ba cewa kun yadda ku bauta mun Allah ba Allah ba ni ba zan haka ba kul innama huwa ilahu wahid eh je ni abin bauta na Allah ne daya abin bauta kawai eh kul ka ga huwa ilahu shine Allah daya wahidin tilo wa inani bari ma zulukun ni ba ni ba abin da kuke bauta ba eh ba zan yadda ba zan yadda da abin da kuke bauta ma gabaki daya eh dun ba zai amfane ni ba kaji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musu ai tushrikuna ma au min asnam abinda suke tare shi na goma kai din nan eh yace a ba ruwa na da su gaba ke Allah ya tsare mu na'am الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم na'am الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون to shine Allah mutum yake gaya mana Allah yana ce mana allazina atinahum kitaba kaga wanda muka muka ba su littafi ya arifuna sun so annabi Muhammad bi na'atihi fi kitabihi fi kitabihi sun son sun son siffan manzon Allah a cikin littafansu sun sani sun sani a taura sun sun sani a zubura sun sani a injila duk ba wanda ba su sani ba gabaki ɗayan su sun sani kama ya yi fuda fana'ahu kamar yadda suka san ƴaƴayensu ga baki daya dan Allah waye waye waye za a ce bai san dan shi ba ai kaga ba shi duk yadda zaka ka san danka ai to sun san manzo Allah kamar yadda ka san ƴaƴansu amma kawai saboda inkari ne da kafirci kawai suka ki imani da shi to kaji kama ya rifuna bana'ahum Allah ya ce alladina suru anfusahum kaga wani suka yi hasaratar da rayuwarsu a duniya fahim la yu'minu ba za su yi imani da manzo Allah ba eh kaga sun kaga nuna suna cikin asara ne eh rayuwarsu hasararriya ce babu riba ka zo baka bauta ba Allah ba ka mutu ka shiga wuta ai ba abin da ya kai ya kai ta asara domin duniyar aidin jaɗin kaɗan ne kaɗan ne Allah ya sa mu dace eh kaji fahim la yu'minuna bihi ba za su imani da shugaba ba alaihi salatu wassalam na'am wa man azlam ومن ظلم ممن ابتغي على الله كذبا أو كفر بآياته نعم.
إنه لا يفلح الظالمون Allah yake gaya mana wa man azlamu mimman fitara Allah ya kaziba wanda mutum ne eh ai babu wani mutum wanda ya fi zalunci eh ya fi kowa zalunci eh kamar mimman asara ala Allah kaziba kamar wanda ya kirkiri ƙarya jingina ma Allah to babu wanda ya kai shi zalunci wannan mutum shi zalunci shi ma ya kai da ya kai ya ya kirkiri abu ya ce Allah ne ya ce ai ka sassa da gunki ka ce Allah ne ya bauta mashi wai suna bauta ma gumakan ne don su kusa su zuwa ga Allah kaji kaji aikin banza to Allah ya tsare mu daga wannan eh nasibu shirka ina jingina ma Allah abun bauta au kazzaba bi ayati ko ya ƙaryata ayoyin alqur'ani gabaki daya Allah yake innahu kaga sha'anin su wa sha'ani wa'annan mutane a ranar gobe kiyama Allah yake la yuhlihul zalimuna azzalimi bare samu rabuwa ranar gobe kiyama eh kuma ya fada wacce ayoyin alqur'ani ke cewa inna atadna lizalimina naran Allah yayi ma azzalimai tanijin wuta kawai to da Allah ina amfani rayuwar duniya idan uwa a rice ka zo duniya ka rayu ka koma lahira ka shiga wuta ai ko da ba a yi kauma tafi saman sun suka jawo kansu wannan bala'i Allah ka tsare mu daga azabar rabbil izzati kawai eh la yanzu zalimuna bi zalika eh lalle Allah ya ce azzalimi bai samu rabo ba eh saboda shirkan da yake yi da kafircin da yake Allah ka tsare mu na'am ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون eh sai Allah yake cewa wa yake cewa wa yauma ya rasulullahi eh ka am ka ambata ma al'umman ka mana yauma ranan na hashuruhum ranan zan zamu tashe su daga cikin kabari jami'an baki ɗayan su zamu tashe su summa naqulu allazina ashraku sai mu ga mu sai mu sai mu ce ma wa'inda suka bauta ma wani Allah ba Allah ba suka shirka kenan sai mu ce musu taube ana fadakar da su ya gashi an taso a filin kiyama dan uwa ga aljanna ga wuta an taru kasar ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a cikin sura yake ce mana ranar gobe kiyama ubangiji zai zo eh ja'a rabbuka wal malakum saffan saffan ubangiji zai zo a filin kiyama tare da mala'iku sahu eh suna bin shi ubangiji na tafiya kawai irin tafiyan shi na irin tafiyan shi na zati ba irin sai karka dauka irin tafiyan dan adam ne a'a irin nashi kawai shi rabbil izzati suna tare da shi to a ranan sai Allah ya ce wa ji a yawmin izin bi jahannama a ranan za a rika wutar jahannama kai da ake rike kuwa ake masu kura suke wasa da kura mala'iku mala'iku masu gadin wuta suna rike da ita an ta mata sarka tana zambar ma ta ga al'umma tana so ta ci abinci kawai eh ka san an ce da ma ita wuta uku da annasu wal hijara makamashin wuta a ranar gobe kiyama ba wai kara bane ba wai gawayi bane da wani abu ba wai itatuwa bane a'a ba yanda ka sani a duniya a'a a lahira ita wuta makamashinta daga mutane ne kawai sai duwatsu eh su ne za a cika ta da shi gaba ke da shi ko aljani kana maganar horo wuta shi da wuta aka yi shi ai to azaban da za a yi mashi ai ba da wuta bane dan uwa eh shi da shi aka yi shi kagar shi da wuta aka yi shi shi za aka ce maka bako makamashin wuta gudun nasu wal ijara eh kawai Allah ya tsare Allah ya tsare mu gaba shi da ko wutan za a yi masa azaba to nau'in ta ba irin yadda aka aka karshe da ita bai dan uwa Allah ya tsare mu to shi aka ce makamashin wuta a ranar gobe kiyama arjanu da mutane su ne a ba arjanu da mutane ba mutane da duwatsu Allah ya ce wuqudu nasu wal hijara eh makamashin wutar jahannama daga daga mutane ne kawai sai dutse dutse kawai za a sa mata dinga zuma mata kawai dutse ana sa ana sa shi zai zama gari kawai haka ne aka zai kai dan adam kuma ana sa ana sa shi ya riga ya zoganye aka ara halitta shi nan ma kawai ya cikin azaba Allah ya tsare mu to a wannan ranar ne fa Allah zai Allah zai tare al'umma gabaki daya sannan ya ce ma wanda suke bauta ma wani Allah mushrikai kenan sai Allah ya ce musu aina shurakaukum to wai na abu bautan nan naku lokacin su ne gaskiya yau da gashi mun ga Allah ga Allah ubangiji eh ga annabawan da Allah ya aika zuwa gare su sannan ga wanda suka imani da su ga wanda suka bauta ma wani Allah ga su duka an hadu ba sun ce shine gaskiya ba ba su ba abin da iyayen suke bauta ma ba shine gaskiya to yau an ce musu ina abin bautan nasu ana Allah na tambayar su eh ayyuka suraka kullu zai kuntum tazumuna ina allolin nan da kuke bauta ma kun kuke rayawa za su cece ku yau ranan yau ranan taruwa to ku kira su mana haka Allah zai ce musu to ba su da kunya fa a ranar za su karyata su ce ai ba su bauta ma wani Allah ba ai Allah suka bauta ma saboda bala'i da suka gani kawai eh ka duba mai laifi mana da an zo ana mashi hukunci sai ce wallahi bai yi ba ana mashi hukunci sai kaga ya dawo ya yi saiti to haka za a yi musu Allah ya tsare mu eh Allah zai ce aina aina shiraka ukun da zai kuntu tazumun ina allolin da suke bauta duke bauta ma ba Allah da ya ce ku ba Allah ya ce summa lam takunu fitnatu summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin kaji ba su kaji kaji abin da suka ce ma Allah eh summa lam takunu fitnatu sannan a wannan ranar ba su daure uzuri eh game da bala'in da suka gani ko ba su da uzuri wanda za a karba dan uwa ba wani uzuri inda baka bi Allah ranar gobe kiyama kawai eh ba su da uzuri da Allah zai karba illa an kalu yare kaji sun ce wallahi hadaran zuwa yanzu sun dawo jarabil izzati wai suna cewa wallahi wanda ba su yarda shi ba wai mun rantse da Allah eh rabbana ya ubangiji mu kaje ranar sai da Allah shi ubangiji su eh wallahi rabbina mun rantse wallahi ubangiji mu eh ma kunna mushrikina ai mu bauta bauta ba wani wai wani wani abin bauta ba Allah kai muka bauta ba kawai kaji ma kaji makariyata me yasa suke wannan sun ga azaba eh sun ga bala'i ne kawai shi yasa suke wannan kururuwa Allah ka tsare mu gaba ki daya انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون to Allah sai ce sai kazan Allah na magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sai ce ma sai ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam unzur kalle su dube su Annabi ya ce kalle su dube su kai bai kazzabu ala anfusi jibin ke kare ta kawo nasu suna cewa wai wallahi musu wai musu bauta har suna cewa wallahi ma rabbana ma ma ma kunna mushriki ai Allah ba buba wallahi mu tabota wani Allah ba wani ka ba aya ubangiji mutum mu tawa bai dubai da kan ji ba sun ga azaba ji ba mu suke cewa ta ji abin da Allah ya ce wa Annabi sallallahu eh ala yunafi shirki anu suna kore bautan wani Allah bayan sun yi suna cewa ba su yi ba kawai wadalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kirkiran nan suke bauta ma sun riga sun halakar da su eh sun suka bata da su kawai daga barin ubangiji kawai kaji abinda Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam eh yaftaruna ala allahi min shirka suka kirkiri abin bauta banda Allah kawai ya Allah ya tsare mu gabaki daya na'am wa minhum man yasalu ilayk waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim wa qara na'am wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha na'am حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين to sai Allah ya tura sai ce wa minhum daga cikin su ma man yastami ilayka akwai wanda suke zo an kana karatu eh kana da'awa sai zo su kewaye ka suna sauraron ka kai ka ce za su yi imani eh sun zo su kewaye suna ji abin da yake faɗa su ban sallallahu alaihi wasallam in ji Allah yace amma waje Allah ala qulubi akinnati yace amma a cikin kunnuwan su din nan eh an riga an sa matoshi ba sa ji wanda wanda zai hana su ji jin jin amsawa sai aiki da shi ya ce akwai wani wani gaɗi eh wani matoshi an toshe kullun su jira bil izzati suna saurare dai ga suna saurare amma ba shi ke wanda za su yi aiki da shi ba sun zo su saurara ne duk su karyata kaga akwai gaskiyar kenan Allah ya sa mu dace Allah ya ce ai an yafi kawo ba za su fahimci abin da Allah yake magana ba za su ji amma ba za su fahimta ba eh saboda jayayyarsu da musunsu sai Allah ya sa musu wannan abu a kunnuwan kawai ko sun zo suna sauraron ba za su imani ba sannan ba za su aiki da abinda Allah yake so su aiki da shi ba me yasa saboda wannan abu da aka sa a kunnuwansu eh ay yafaku ay yafahamu qura ba su fahimci qur'ani ba wa fi azani zikran kunnuwan sai da ka san samamu eh kama abin da yake sa kurma bai baya jin magana haka kunnonsa yake kunnonsa yana cikin kurme ne yana cikin makantina yana cikin yana yana yana toshe ne kawai wala yasma'u sumul qubul suna ji amma ba za su iya ba za su iya ba za su iya karba su yi aiki da shi ba kawai saboda jayayya shi sa jayayya bai da amfani shi addini musulunci abin da yake so duk abin da aka faɗa sallama karka ce zaka ja in kana ja to matsala zai faru a kanka ka ce yaya me yasa ba a yi kaza ba ka kawo shawara misali idan umarni da Allah yake cewa bauta ka bauta mishi kawai to bauta mishi yadda Allah ya tsara karka ce a da ayi kaza ne da ayi kaza ne akwai filin shawara addini amma ba wajen umarni ba in umarni Allah yake to bi kaza kai in hani yake yi to ka bari kawai ba bukatar wani shawara su ko yi a me sai sai a kaza za a yi kaza za a yi me yasa Allah me yasa kaza me yasa kaza ba san tambaya ba suka ce to wai waye da shi daga kai annabi ne ko ba ka ce ba to kaga nan sanja kenan sai ce a to wane ne wanda kuke kuke ganin in ya shaida wanda kowa shaida ai ba wanda ga Allah ko shine ya shaida sai ce to Allah ne zai shaida tsakanin da ku to kaga kaga abun ya girmama ko to Allah ya samu dace yasa sahabbai suka huta suka samu daraja da kima duk abinda manzo Allah yazo ya ce Allah ya ce an gama duk abinda annabi yazo ya ce Allah ya hana magana ya kare komai wahalar ki an bashi komai dadin shi kuma an bari gabaki daya su ko wani su kawo dalili eh me yasa Allah zai ce kaza ya zai ce kaza ai kaza ya kamata suna ba Allah shawara to wannan shi shine ya kawo matsala Allah ya tsare mu to shi Allah ya ce wa in yaraw kull ayati idan suka in suka duk ayan da suka gani la yu'minu bi wasu imani ita ba hatta idza ja'uka ja'uka har gashi ma har in suka zo gurin ka ya rasulullahi kana isar da sako jadiluka suna jayayya da kai ma jayayya kake da shi sun zo ne jayayya kawai to mai jayayya ko zai fahimci abin da ake bukata ai ko almajiri da malami inda jayayya ba albarka ba zai yi wa bai balle rabi izzati da bayi balle annabi eh da jama'arsa kaga akwai akwai tasgaro a cikin lamari Allah ya tsare maka baki da hmm shi sa Allah yake cewa lazina amru atiullaha wa atiur rasul Allah yake ku bi Allah ya ku ba ku Allah ku bi Allah da manzon Allah ana nufin komai aka ce maka bi kawai eh ka bi kawai kamar sa ne aka zaka huda mishi aka huda hanke shi ko ana sa mishi igiya da yadda aka ja ina yake tafiya bi yake komai ko karamin yaro ne ko raƙumi ne zai ja shi ya tafi da shi to haka ake so ka bi abinda Allah ya tsara maka na rayuwa karkai karkai musu tayayya ko kada ne yace to idza ja'uka idan suka zo gurin ya rasulullahi yujadilunaka za su dinga jayayya da kai ne ya kula zina kafaru wai da suka kace kafir suka kafirce eh suka kafirce maka rasulullahi abin da suke ce in haza illa asatir awwali wai wannan ma ai littafi da ke karanta mana mu mu yadda daga Allah bane a tatsuniyar mutanen farko ne kawai to kaga wanda ya faɗi wannan ina magana imani a tare shi eh wai tatsuniya ne kawai Allah ya tsare mu gabaki daya amma abin da suke nufi a asatiru wai karere mutanen baya ne eh kaji awwalil mutanen farko Allah ya tsare mu wai kamar maganganun suke faɗa na ban dariya da sauransu wai kawai shi shi abin da yake kenan su sun zo ne su kawai sai dariya Allah ya tsare maka baki daya mm wala ajab sannan zantuttukan mutanen baya suke ba da labari na ban mamaki su zo su rara su ji dadi wai ba daga Allah bane kaji ba eh wai abin ba ajab abin ban mamaki eh jab asatin shine zantuttuka din da suka ce na na taduniya din eh ka so mai taduniya zaka ji in ka ji kai dariya in ka ji kuma ya baka mamaki eh a cikin labarin da aka baka wai qur'anin da aka aika manzo Allah haka yake wai ba wai ba littafi bane to ina wanda za su samu rahama to Allah ya tsare mu gabaki da na'am
هم ينهون عنه وينهون عنه ولا يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون to shine shine yake ce Allah yake cewa huwa yana hauna anhu su suna hana al'umma bin manzo Allah ne su ba su bi shi ba kuma suna tara al'umma suna hana su bin shi annabi sallallahu alaihi wasallam eh imani da shi wayan auna anhu suna nisantar da al'umma daga daga daga kusa da shugaba saboda kada su imani da shi eh haka suke yi abin da suke yi kenan kawai kaji Allah ya tsare maka baki da hmm eh shi wani aya shi ne sai nake cewa wa in yuhlikuna ila anfusahum ai duk wannan abin da suke aikatawa halin nan eh sun hana kawunan su gabin shugaba sannan sun hana al'umma eh sun nisa da suka shugaba alaihi salatu wassalam kar su zo su ji balle su imani da shi ka gani Allah ya ce wa in yuhlikuna ai ba wanda suke halakarwa da suke ganin suna yi din nan illa anfusahum sai da kawunan su eh li'anna darurahum alai domin cutar su tana nan akan su ne za su cutura na gobe kiyama suna ganin kamar suna abu ne ko yanzu da suka yi wani haka addini bai shigo ko ina ba ina ne addini bai kai ba to to ai kaga ubangiji ya ce wallahu yutimmu nurihi wallahu yutimmu nuri walau karil kafiru shi Allah zai cika hasken shi na addinin shi ko da kafirai ba sa so suna so amma gashi ba inda bai je ba kasan turawan ya mamaye larabawan ba inda bai je ba bakan fata ma ba inda bai je ba cikin lokaci kawai sai shugaba ma yayi wafati sannan kuma abin ya fara tafiya kawai kaga ya nuna addinin Allah ne eh kaga addinin Allah ne yasa sina bakar lokacin manzo Allah ya yake cewa wanda yake bauta ma annabi Muhammad to ya rasu amma wanda yake bauta ma Allah Allah na raye baya mutuwa kaga magana ya kare sai dawo da sabai a cikin saiti kawai wato wanda ke zakka domin annabi Muhammad ya fa annabi ya rasu kaga ya nuna za su bari kenan wanda ke bauta ma Allah fa za su bari ba za su bari ba to daga nan sai na bakar baya zama halifa ya dukufa wajen yakan su kawai Allah ya tsare mu gabaki daya ila musu sai dai kawunan su lianna darurahum lianna darurahum alaihim domin cutar da suke gani kamar suna annabi ne ai suna nan suna cutar da kansu ne kawai kuma yashurun amma ba san haka ba yanzu duk da suka mutu akan haka ba wanda bai shaida halin da yake ciki ba duk wanda annabi ya kira a zamanin shi ba su yi imani shi ba suka mutu suna kafirai to suna nan suna dan dalo ko da su gaba ke da yanzu sai shaida ai yanzu sai dai wanda suke irin mai ake jikokin su da suka rayu Allah ya tsare mu ina kace duk wanda kaga ya zama kafiri to jika Abu Jahal ne eh wanda ya ya ga ya zama musulmi to an ce wannan jikan su sai na Abubakar ne wato mabiya ke na musulmai Allah ya tsare mu gaba ki da na'am
ولو ترى إذ وجهوا على النار فقالوا يا ليت لنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a Allah madaukin madaukin sarki shiga mu shugaba yace walau tara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zaka gansu wa'annan da suke jayayya da kai suna musu littafin da kazo shi da addinin da kazo shi da zaka gansu a ranar gobe kiyama sun mutu akan haka kenan yace da zaka gansu iz wuqifu aka an tara su alan nari a wuta da za ka an tara su a wuta yace kai Allah yace baka bai Allah ce da za ka su a gefe wuta an tara su din nan to bakalu ce za ka ji suna cewa sun ga ga su suna ga su a gefen wuta za a jefa su fa bakalu za su ce ya laitana za su ce kai mu abinda muka aikata a duniya an kira mu zuwa kaza ba mu yi ba yau gashi Allah gashi ubangiji ya samu a wuta haka za su ce za su za su dana shi na kenan eh hiski ma Allah ya laitana raddu ina ma ubangiji da zakai mana hakuri ka ba mu dama ka komar da mu yanda ka dawo ka shigo da mu lahiran nan ka komar da mu mu koma lahira mu koma duniyan nan ka ja mu suka ce mishi dan muka koma duniyan nan sai yau wala nukazzibu wallahi wala nukazzibu ayati duk ayoyin duk abinda aka karanta mana na wani littafi wallahi ba za mu kara karyatawa ba sun ga me yasa suka baje wannan kaga sun ga bala'i ai to waye ya tabe mutuwa ya dawo kenan ai kaga ba ba za ta ba ba to ana ana gaya mana mu yadda wa'ancin suka tafi lahira cikin a karkace ga abin da suke faɗa a gefen wuta to mu da muke da dama yanzu muna da daman mu yadda za mu gyara mu bi abin da Allah ya ce don mu guje wannan tsayuwa a gefen wutar ranar gobe kiyama idan fa ba mu bi ba ba mu bi ba mu bi yadda wani mutane suka yi haka haka wanda suka biyo halin sa ka zafi Allah ka tsare mu to kaji sai Allah ya ce wala nukazzibi ayatina bi ayati rabbina wallahi kaga a ranar sun san Allah ne ubangijinsu tunda goma goma kan ba a gansu ba kenan ko eh ranan ba su ba alaman su to wala nukazir ayati rabbina ba za mu kai ta ayoyin ubangiji mu ya ubangiji ka taimaka mana kai ka halicce mu kamar da mu duniya mu gyara halayen mana wa nakuna minal mu'minin kuma mu zama tare da manyan mu'minai eh sabon manzo Allah mu zama tare da su yau ga su aljanna mu ga za a samu a wuta Allah kai mana abuwa mana ka komar da mu duniya eh muka je zamu imani da ayoyinka mu girmama su sannan mu imani da eh sannan eh sannan mu zama ga cikin mu'minai ka ji amin kace mu rabbil izzati Allah ya tsare mu to waye ka ba dawo dawowa kaga bashi ba ka gani bashi Allah ya tsare mu ga baki daya eh aikin da na shina to shine shine kice wa jawab jawabin wannan wannan amsa da Allah yake ga ma yake ga ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walau tara izuki hudun nan da za ka ga lokacin da aka tara su a gefen wuta za a jefa su din nan yace kai to jawabin maganar abinda Allah ke nufi yace la ra'aita amran azim da ka ga babban al'amari eh wanda suke karyata ka kuma suna ne suna neman afu a ranar suna cewa kai ba haka bane ba sai da kai ba su ba za su kai satsuniya ne maganar mutanen baya ne suna faɗa a jariya ne kawai kai ba annabi ba ne to ranar za ka babban al'amari ranar za su gaskata ka su nema ma a ba su dama su dawo duniya yau ka ga yi babban al'amari ne ko eh wanda yace ƙarya ne yanzu ya ga gaskiya ce kuma kuma da shi duniya ai kaga ai babban al'amari ne da rayatul amr azim na'am qala ta'ala
بل بدا لهم ما كانوا يقفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون to sai Allah yake yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal yace qala ta'ala sai Allah yake bal yace ba haka ba li idrabi iradil iman eh yake cewa bada ai abin da suke faɗan wannan magana abin da ake gaya musu ne ya bayyana karara ana ce musu zai faru zai faru suna ce ba zai faru ba to badalahu ya bayyana a gare su karara ma kanu ma kanu hufun abin da suke boyewa min qabadu eh katin eh abin da suke boyewa din nan to Allah ya ce sai nake cewa wallahu rabbuna ma kunna mushriki har suna rantsuwa wai su wai har suna rantsuwa da Allah wai su ba mushrikai bane eh daga nan sai a kobe su ga baki daya sai su shiru ba mai magana bakin da zai ƙarya ya saba yi a duniya ko dan magana sai ya faɗi yamin da ba daidai ba to zai yi gaban Allah suna fara faɗa sai Allah ya bugi sai sai Allah sai Allah rufe bakunan ga baki daya kawai sai dai su da zunkunkun ba mai magana bakin da ba dama umarni aka ba shi magana ba yake yi to an Allah ya tsaye da ya tsaye da umarnin fa me zai yi ba da iko daga nan sai a rufe bakin ba wai za a ɗebo laida ko wani abu ko wani abu a rufe bakin ko ko gam ko wani abu a ba haka za a yi ban uwa shi ba Allah ya lace ka ba yanzu ya ce mutu fa sai mutuwa ya ce dawo fa sai dawowa to aka ana maganan baki ya shiru shiru zai kawai e bi shahadati jawarihim daga nan sai gabobin su su fara magana ƙarya suke yi e sun ga azaba da suke faɗan wannan magana amma ba su yadda da kai ubangiji ba ga abin da dauka ga abin da ka faɗa gabobin da za su ta bayani a gaban rabbil izzati e fatamannu zalika Allah ya ce walau ruddu sai Allah ya ce wannan burin da suke cewa da abar su koma duniya din nan sai Allah ya ga manzo Allah ya ce walau ruddu yace da zan yafi musu in koma da su duniya da yanda suke faɗa din nan to sun ga azaba ne suna koma duniya ba su ganta ba ba su ganta ba za su mance Allah ya ce la'adu limanuhu an za su dawo akan mugun aikin da suke yi a da to kaga ce koma musu bai da amfani kenan eh Allah ya tsare ni eh kaga ai ka so ka duba in mutum yana ce shi bai ji tsoron uban kowa ya ta ihu ya ta ihu ko ana haka ana kallon shi yana tsaya yana cewa baya ganin kuban kowa da gashi a gari ana ta magana yana ta haka sai kowa na tsaye sai sai sai sai aka ce mishi sai wai ga kawai sai ga dan sanda da hurmi a hannun shi ba ma bindiga za ka ga yayi saranda ga baki daya daga nan kuma ba ce wallahi zai fara rantsuwa ba bai da kunya ya rike ƙarya wallahi fa zai kunya zai kamai shi shaki haka yake me wai hasararre haka yake yaga ba ko ba ina ganin ba wanda zai bashi komai sai kama hauka amma da ya ga ta ka bige sai canza kaga sun ga azaba ne suka fara wannan magana Allah ya ce to ko da an koma da su duniya fa ba za su bar abin da suke yi ba za su dawo su cigaba da wannan mugun aikin da suke yi to kaga kuma da su duniya bai bake ne eh Allah ya ce la'adu limanu za su dawo su gabata mu wani na ba ni ba wa innam lakazi yace ƙarya suke yi fi wa'adin al-iman cewa an su koma zuwa su imani ce Allah yace ƙarya ne ƙarya suka saba yi suna ganin nan guri ne gurin ta ne Allah yace aka buge masu su kuma magana a ƙari Allah ya tsare mu gaba da na'am wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin na'am ya Allah yace Allah yace qalu ai munkir ne bosi lokacin da ake gaya musu akwai tashar kiyama suna cewa a ba ai ba komi waye je tunda ake mutuwa waye taba tashi balle a ce akwai tashar kiyama waye je gani ka san kafirai ne suke eh waye ba wanda yaje ba wanda ya tashi yake to lokaci bai bai na za a tashi to ai sai lokaci yayi ko eh kowanne daga gani bi gidar akwai lokutan da Allah ya sa Allah ya tsare mu gabaki daya to Allah sai ki cewa qalu lokacin sai karyatawa za su ce ne in hiya in hiya illa hayatun dunya ai wannan rayuwar da kaji ba wani tashin kiya ba wata rayuwar lahira wannan rayuwar duniya ne kadai kawai eh ka ji abin da ya gaya shugaba yanzu na ce mashi wa ma na da mabusi ai ba wani tashi ba wanda zai tashe mu ai mun shiga kabari mun zama kasa kenan an gama da mu sai dai wasu kawai amma ba wani ranar tashi da kiyama ba shi Allah ya tsare mu gaba ki da eh kun ji abin da ce na'am walau tara ولو ترى إذ وقفوا على ربهم علي قال أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون to idan aka yi ayi tashar kiyama kamar yadda Allah yake yake ga mu shugaba yake cewa walau tara iza wakifu yace ya rasulullahi da za a yi tashar kiyaman nan kaga wani magana suke ga maka ina magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta walau tara da zaka gansu iz wuqifu eh an tara su a larabin gaban ubangijin nasu yace kai da ra'aytul amrun azim da kaga abun ban mamaki eh mutumin da yake gani ya fi karfi yana cika baki sai kaga kuma yayi kasa to gaskiya tana gaba dama an ce ai abin wanda yake tsaron bai zo bane ai ko to ya zo da za a tara su gaban ubai Allah ya ce da zan tara su da za a gan suna suna gabana a tsaye da kaga ban amari sai kala kala Allah zai ce musu akan harcin mala'ika eh Allah zai ce musu Allah zai ce musu ah alaysa hadha bil haqq to wannan tashin da kuka yi shi ma ƙaryan ne ba gaskiya bane kaji Allah zai fice mai ga musu haka ba kun ce ba a tashi ba to yanzu kun kun mutu kun tashi to yanzu ƙarya ne ba gaskiya ba haka za a ce musu eh sannan wani hisabin da aka ce kowa za a yi mashi hisabi abin da ya aikata a duniya to gashi ana muku hisabi shi ma din ƙarya ne ba gaskiya bane kaji aka Allah ya ga musu akan harshen mala'ika kalu da kansu za su amsa magana to ai ba ƙarya sai kalu bala ubangiji haka ne gaskiya ne wa rabbina wallahi mun rantsi innahu haka wallahi gaskiya ne ta yi rantsuwar da ba ta amfane ku ba kenan ba za ta amfane su ba dama tun kafin a zo aka ce musu akwai shi mai shi ya ce akwai suka ce babu kaji Allah ce tun da kun tabbatar lalle akwai tashi yanzu kun yarda ko ta yi magana ya kare shafi ya kare sai Allah ce fa zuqu azaban bima kuntum takfurun to ku shiga koyi eh kawai ku shiga cikin wuta kawai ku dandani azaban da kuke da da azaba dandani azaba kawai ka san dandani ma za a yi kafin a ji a jefa sun gaba ke dai kawai eh dandani za a yi Allah ya sa mu dace eh shine ake cewa kabari da ka gani shi rami ne da cikin ra ra dausayin aljanna eh yadda mutum zai gane shiga aljanna to a kabari zai gane da mutuwarsa da shiga kabarin da zaman kabarinsa zaman roman roman da zai kafi a tashar kiyama domin shi kabari rami ne ko ya zama rami na wuta ko ya zama rami rami na na aljanna dausayin aljanna ne kaga kabari da ka gaishe ne to Allah sai ce fa zo ku azaban ma kun takfuru ku dandani azaban ai abinda kuka kasance kuna karyatawa ba kun ce ba azaban ba ta ba to yau ku dandare ta kawai ubangiji ya ce na'am kar kasir da zina kazzabu ko قال كثر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا أسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساعة ما يزرون نعم ما يزرون نعم فشنا الله يكي تشيوا الله سينا سينا قام مسلم yake cewa kad kasira lazina kazzabu bi liqa'illahi wanda suke musun haduwa da Allah tashi alkiyama suke musun tashi alkiyama za a tsaya gaban Allah eh gashi yau sun same shi kawo ko sun yi asara ai ko eh sun yi asara kad khasiru eh kasar lazina kazzabu bi liqa'illahi wanda suka yi tashi alkiyama sun yi asara eh hatta idza ja'adun sa'atu har tashin kiyaman ma ta zo musu idza ata idza ja'al sa'atu har ta ji kiyama in ta zo su bakta da lokaci guda eh za ta zo a zo musu lokaci guda ne kawai ba ta da sanayya ba eh yanzu na ce maka ai yanzu na tashi kiyama sai na shekara eh 100 da kaza kullu sai ka lissafi ko eh wani kuma ba zai yi ba kaga kamar misali yanzu yan siyasa da yake magana in gidan da suka cewa sun hau mulki da lokaci kaza yanzu shekarun su watanni su sun yi wata kaza saura shekara kaza da wata kaza ka san masu mulki ba sa son wannan kullum ana tuna musu ranar da za su sauka ne kai wanda ke jin daɗi na zai so a ce mishi ya kusan lokacin zai ƙare daɗin da yake yi aka ga ba sa je ko to amma aya ana musu wa'azi ne ake musu su tsaya su yi aikin kwarai ai to kullum ana ba mu labari akwai tashar kiyama don ka gyara halayenka eh shi sa ake ba da labarin kiyama din dan ita take firgitawa sosai to ka san za a tambaye ka abin da kai kuma za ka ga abin da kai Allah ya tsare mu gaba ki da to shine Allah ya ce kada hasil ladina kazzabu bi ilaga Allah lalle sai asara wanda suka tashar kiyama hatta idza ja'atu sa'atun baktatan har kiyama in ta zo musu lokacin da musu ta ba eh kalu a ranar za su ce ya hasaratuna da kansu za su ce lalle mun hasara ya hasaran mu eh mun ce ba ta yau gata gata ta tabbata eh mun ya hasara lalle mun hasaran mu alama faranda fiha eh akan gajartawan da muka yi akan akan tabbatar da ita muka ce ba ta to wannan ba kalmar asara ne a gare su ba gabaki da Allah ya ce a wannan ranan wahum yamiluna alzarahu dukkan su kowanne yana dauke ina dauke da kayan shi eh ai tashi da kiyama kaga ai tashi akai ko to kowa yana dauke da kayan shi lai eh aikin alheri shi da aikin sharri shi na rike da shi a jikin shi kawai kowa yana dauke da auzarun ayyukan su Allah zuhirin akan bayan su kowa ya goya kawai eh Allah ya tsare mu eh inda labusi ya annaka tashir kiya bi akbai shi'ir da muna na aiko su kowa ya daura ubangiji ce ala sa'a ubangiji ce kai wannan abin da suka goya a bayan su tir da shi mai zuruna abin da suka goya a bayan su na muni aiki gaskiya wannan abu yayi muni Allah ka tsare mu gabaki da وما حياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون na'am shi ubangiji abin da yake dauka rayuwar duniya da ka gani in dai ba Allah ka bi ba ba manzala ka bi ba to sunan shi wasa komai kake yi in dai ba ba Allah ne ba yace ayi yace a bari ba shi a gurin shi wasa ne kawai wargi ne kawai to shine ubangiji ya gaya mana wannan rayuwa eh wa ma hayatid dunya ita rayuwar duniya ba komai bane ai istigali biya shagaltuwa da ita din nan ba ko ila laibun sai dai wasa kawai walahun da wargi kawai wa ma da'atu wa ma ina alaihim fa min umurul akhirah amma kaga biya ga Allah da abin da zaka aikata na alheri to shine umurnin shine aikin lahira kawai amma duk abin da zaka yi ka tabbatar wannan wasa ne da wargi kawai dan uwa eh kuna hira ne shi abun Allah warji wasa kuke yi shi kuma halitta ku don wasa bane ko kuma kana ga nakun abasan Allah ce ban halitta ku don wasa ba bai halitta bai halitta mu don wasa ba eh ka tafi kallo ne ko ka tafi kaza ne ko ka tafi wani abu ne ko ka je kaza ne to duk wannan wasa ne shi auren Allah in dai ba abin da yace kai bane to wannan wasa ne da wargi kawai wargi kake ko kana wasanni ne kai ma'ana kana wasa da abin da Allah yi ya umurce ka da shi Allah ya sa mu dashi to kaji Allah ya ce wala darul akhirati ita kaga gidan lahira ita ce aljanna khairu ya fi duk abinda ka kammala ka a duniya ya fi dukkan matsayin da ka taka a duniya lahira aljanna ta fi komai tashe ka rasa ta ko ai kaje duniya kai wasa kenan kai wasa da abin da Allah ya ce kai baka yi ba Allah ya tsare maka baki da yau ubangiji yake cewa huwa khairul lil ladina yattaqu shine mafi alheri da Allah ya yi ma masu tsoron Allah tanaji aljanna ba shine mafi alherin abin da Allah ya yi ma yan aljanna tanaji kun gani Allah ya mana guduma Allah yake tambayan afala yaqiluna wai su wa'annan mutane suke wasanni mu za su yi hankali su dawo su bi Allah ba eh Allah na magana yana tambayan mu ba za su yi hankali ba su bar musu su bar jayayyen nan su bi abin da Allah ya ce abi ka bi umarnin Allah ka nisanci abin da ya ce ka bari ka kula da ibadarsa shi ne abin da Allah yake so a yi an kai haka to ka zama mai hankali Allah ya kara mana hankali ga baki daya na'am
قال ألم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون to shine Allah yake cewa yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanna alamu eh wannan karfi ka ji gida hakika eh kamar rantsuwa ne Allah ya ce mun sani innahu wa innan mutanen da abinda suke yi maka ya rasulullahi la yahzunuka wallahi yana bakanta maka zuciya yana bata maka zuciya gabaki daya allazina yaquluna abin suke suke suke gaya maka ya rasulullahi na ƙaryata wannan kace kaza su ce ƙarya ne kace kaza su ce ƙarya ne abin bai maka dadi eh to ka sani ya rasulullahi in ma bai bai maka dadi fa innahum la yukazzibunaka ka sani ba kai suke ƙaryatawa ba san gani a littafin su duk littafin sun son zuwanka amma ba kai suke ƙaryatawa ba kaji Allah ya dige a ce eh fi sirri a sirri sun sani ba kai suke ƙaryatawa ba da ilimin annaka sadiq sun sani kai mai gaskiya ne baka ƙarya san baya yi ba shi ka gani Allah ya sa mu dace an ce lokacin da yake da jashi zo ya tambayi manyan maka shi na tambaya ko shi wannan yaron da kuke cewa yanzu yana da awashi annabin Allah ne ina tambayan ku ya taba muku ya taba wani kari ya taba muku ya fada taba fadan magana ba daidai ba suka ce a ma'azallah bai taba ba tun yana karimi yace naji daya yace to ya taba ha'intan ku suka ce bai taba ba sai ce to kuma yanzu sai da ya girma ne yazo ya ce muku shi annabin Allah ne Allah ya kusa kare tashi yace ba zai taba mutumin mutumin da bai taba ku kariya ba bai taba ha'intan ku ba ya zo ya ce ya ce muku shi annabin Allah ne kuma ku ce ƙarya ne ya ce wannan wannan ku sake magana da ya taɓa wani abu ne to kaga ai yi magana akai shi kawai sai kaga sai ya ima da shi kaji abin da ya faru ya ce ba zai taɓa mutum mutum mai ƙarya ba yanzu kuma ku ce ƙarya ne ba zai yiwu ba ya ce ku binkici maganar da kuke yi ku binkita kaji abin da ya ce musu to kaga Allah ya tabbatar innahu la yukazzibuka wa kafi qaryata ba sirran aboye eh ilmin annaka sadiqun eh asir aboye sun son kai mai gaskiya ne kawai la yunasibuka lil ilkazi ba kace jingina ba karyan nan ba walakin az-zalimin bi atillahi su alqur'ani ne suke suke karyatawa kawai eh ba sai da magana magana Allah bane ba sai da alqur'ani da littafin Allah ba amma sun san kai ba makaryaci bane kaji Allah yana ba manzo Allah haƙuri hankalin shi ya natsu eh kai dauka shi suke karyata yake a ba kai bane to ko Allah alimul gaibi ne ko eh masani abin da ke boye ne to kaga ya tona asiri ya ga mishi ga abin da yake faruwa eh ya ja walakin nabi Allah ya jaru su ayoyin ayoyin mu ne littafin mu suke jayayya da shi kawai to in ko saboda haka wala kada wala kada kuzibat رسل من قبلك وكذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبع المرسلين to Allah sai kara ba manzo Allah hakuri ina kwanto shi dan kare shi yake cewa ai ya rasulullahi ba kai sai kare ta ba ayoyin ce suke suke jayayya da ita amma walakin kuzziba rusul min qablika ai sun karyata manzannin da suka zo kafin kai ma ba sun karyata su ba eh bi taslim fasabaru su matan suka yi haƙuri alama kuzzibu akan ƙaryatawan da suka yi kai wa uzu bayan ƙaryatawan sun cutar da su inji Allah ki ga manzo Allah hatta atahum nasaruna Allah ya ce har taimakon mu yazo suka yi ta haƙuri suka cutar da su har taimakon mu yazo yace muka halakar da su gabaki daya ta gani ibi hilaki kawai muka halakar da jama'a fasabaru ta ce yan nasur fasabaru fasbir eh sai malaki cewa aka ce manzo Allah kai haƙuri hatta ya fi ka nasaru har kai ma taimakon Allah ya zo a gare ka bi hilaki qaumaka a halakar da mutanen naka ma'ana Allah ya musu umarni a ji a yage su eh a ji a yage su hmm wallahu badil likabitillahi Allah bai canza alƙawari eh alƙawarin Allah baya tashi abinda Allah ya tsara shi ne za a yi kawai eh Allah ya samu dace Allah ya ce wala qad ja'aka min nabiyil mursali haqiqa labarin labarukan manzan annabawa da labarukan manzanni ya zo maka ya rasulullahi eh wanda zai wanda zuciyanka za ta natsu cewa ba kai kadai bane suke maka wannan eh sun majama da suke baya ma Allah ya tsare mu na'am وإن كان كبر عليك إعراضهم بين الصلاة أم تنبيا نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية نعم.
ولو شاء الله لجعلهم على الهدي فلا تكونن من الجاهلين mm sadaqallahu alazim صدق الله العظيم to kaga sai Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi wa in kana kaga dai hakun da ya bashi da yayi ko sai ce wa in kana kabura idan abin da suke gaya maka ya rasulullahi yayi maka nauyi yayi maka girma eh alaika gare ka iraduhum akan kauda kai da suka yi daga bare addini ka su su imani da kai lihirsika alaihim saboda kudayenka su zama sun musulmi su samu rahama a ranar gobe kiyama su kuma suna kauda kai daga barinka to in wannan abin yana maka girma yace fa inni sa'ata to in kana da wani dama ya an tabgi nafqan fil ardi eh eh zaka samu wata hujja a karkashin kasa aw sulaman koko fis samai koko wata hujja a saman sama wanda in ka zo ka gaya musu eh za su imani da shi sai Allah ya ce fatati fata'tiyahum bi ayato kaje ka samu musu ka samu bima iktaru kamar da suke cewa din nan ka san suna cewa su ba su imani da shi ba ko eh ya ya sauko da azaban mamana to kaga Allah ya ba shi hakuri ko sai ya ce to amma in kaga kana da kaza kana da kaza to kaji a kawo musu mana eh ma'ana annaka la tattadi zalika Allah ya san manzo Allah ba zai yi ba eh fasabaru hatta kuma sai to kai hakuri kawai sai Allah ya kawo hukuncin sa kawai eh kai hakuri da abin da suke gaya maka Hmm, kaga ashe ana nuna mana rayuwa yar hakuri ne yadda ka samu kanka kai hakuri har Allah ya kawo mafita akan abin da kai yake damun ka ko kake bukata ba ka samu ba ka sa haƙuri a wurin Allah kaga ana ga manzo Allah yayi haƙuri ne kawai eh da wannan wannan abin da ke fuskanta kawai eh Allah ya ce to walau sha Allah Allah ya ce da Allah shi kanshi ya so lahadai lahadai na Allah ya ce la jama'ahum alal huda da Allah ya tara su akan shari'a ba za su yi wannan abun ba ashe mashiyan Allah ne ta fada kansu da Allah ya so da ya tara su akan shiryan gabaki daya da ba wanda zai fandare to Allah bai so ba to mun kaga da Allah ya so muka zama musulmai me ya kamata mu ga Allah bi godiya da Allah bai gada ba sai je ba ka wani barayi kawai ba ku da yadda zaka yi kuma yanzu ba muna zaune ba kana taka kana tafi ga ga wanda ba musulmai nan ba ba ruwan su da sallah ba sai da manzon Allah ba ma kuma suna rayuwar su kakari kuma an sun mutu ba wuta za su je kai kuma gaji kana sallah kana azumi kana komi ka san an ka mutu akan hanya ne zaka je aljanna to su bai suka ma Allah da Allah ya fasu haka kai kuma bai kai ma Allah Allah ya zabe ka saka wannan to mashiyan Allah ne kai Allah ya so ne ka zama haka su kuma Allah ya so su zama haka to anan kai dole ka gode ma Allah eh da Allah ya maka wannan to da Allah ya so duk al'umman duniya ba wanda zai fandare duk ana kan hanya ne na kware kawai to Allah bai so ba to da ya da kauri zai cika wuta zai cika aljanna ya da kawari to da kaga dole sai an samu wanda suka kauce kenan to mun gode ma Allah da cikin mashi'a ta fada akan mu muka zama musulmai to ba karamin alheri bane eh kana musulmi to ka dike addinin ka sau da saukar garkar ka dinga sha'awan wa'intan kuma ka san halaka ne kana sha'awa suturan su da kayan su da mu'amalar su suna baka sha'awa to wannan ba karamin kure bane kuma eh baka gode ma iman da Allah ya maka ba Allah ya tsare mu gabaki daya eh shine suna ce da jama'a al-huda da Allah ya tara su akan shari'a walakin lam yasha azalika amma Allah bai so haka ba eh minhum mu'minuna wa ba'dhum fasiqun wasu mu'minai wasu kuma fasikai kuma da adalcin Allah eh Allah ya samu dace eh shine kice walakin lam yasha azalika falam yu'minu to Allah bai yi su zama musulmai ba suna ka ba su imani ba gabaki daya eh mu gode ma Allah yan uwa to yace aka yan aka ya manzo Allah kace ya rasulullahi fala takunanna minal jahilin kada ka zama daga cikin mutane da ba son abin da suke yi ba a kai hakuri da su kuma ka ci gaba da da'awa kawai eh zuwa ga addinin kawai Allah ya muna muwafaka abin da karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da kure kuma Allah ka yafe mu baki daya Allah ka ba mu asirin zahir badini Allah ka taimake mu ka taimake rayuwar baki daya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali yan uwa mu ta dagewa da ibada a ta dagewa da ibada eh domin wata ne wanda ake raba alheri da arziki da gafara da ni'ima ta shekaran da za mu fuskanta ga baki daya to in ka tsaya ka nema ka roka Allah ya baka ka ka huta domin a wannan wata aboki ke tsere mu aboki da wannan wata ne wanda kake ganin kafin shi sai kaga zai ga yafi ka eh sai ka tsaya eh da nabi fili da addu'a eh Allah ya yi maka abin da ke damu ka abin da ke bukata kuma ka sa ka sa rai kai ta nabi fili kai ta addu'o'i kai ta aikin alheri shine zai alheri zai biyo ka musamman gashi mun ci goma tsakiya ma har mun kai 14 ko eh ka gani yanzu azumi ya tafi to muna daidai za mu shiga goman karke kenan eh goman da ake sa alherin da su ninnin ku fiye da wa'annan goman ashirin farko din nan suna ka yin wa mai ta kokari a tana bil fili baki daya eh yanzu masu jihadi wani ce nemo na labi fili wani zamu dinga yi aka ce akwai za a yi raka hudu eh na farko fatiha kafa daya eh za a yi karanta izaja kafa daya sannan za a yi kulhuwallahu kafa goma sha biyar kowane raka amma raka hudu fatiya ɗaya kulhuwallahu goma sha biyar kowane raka har raka hudu kaga sallama biyu kenan ko eh haka wannan sur ya mene yace kuma ka manta ko eh to yace ya ya ya ya hafiz yace za a yi kafa ɗari kuma Allah ya muna muwafaka Allah ya saka wani cikin mun tsaye a wannan karatu Allah ya biya musu bukatun zai badini eh suke mu ba mu gudunmuwa na mai Allah musu kai da alheri Allah ya biya musu bukatun su Allah ya wuce dukiyar su baki daya muna godiya Allah ya kara mana arziki ga baki daya dan suke zuwa suna sauraron karatun su Allah ya biya musu bukatun su da zai badini eh mu ko ne katun mu Allah ya biya mu bukatun mu ka yayi mu dukkan damuwa na kujira ga baki daya Allah ka yayi mana abin mu kanta daidai Allah ya ba mu lada mu kusura kuma Allah ka yayi mu baki daya Allah ka jigan maulawar mu shehu Usman Abbas Allah ka jigan malamin mu liman mai Allahu Allah ka yi sirma gafarta masa Allah ka jigan iyayen mu Allah ka jigan jagororin addini na wannan gari da asalin wanda suka fa wannan gari duka Allah ya ka musu rama gafarta musu tun wanda muka rasa maza da mata manya da tun gaza tun daga kafa garin haɗi da yau ubangiji Allah ya musu rahama ya Allah ka nawar karban su baki ɗaya mu da ku saura kuma Allah ya sa mu rayu lafiya makarai lafiya Allah ka sa mu cika da imanin musa alaihi sallallahu alaihi wasallam والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه كقدر مدار الزم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين